kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan rana ta litinin 20 ga watan azumi Allah ubangiji ya amsa mana ibadunmu jiya an fara tahajjudi muna fatan a ƙara jajircewa dama ce da aka samu Allah subhanahu wataala ya amsa mana muna cikin suratul nisa daga wannan masallaci na al-ahfat dake garin Gombe a wannan ƙasa ta Najeriya suratul nisa jiya mun fara aya ta farko bamu kammala ba mun yi introduction game da a ina aka saukar da da surar sannan menene falalolinta mun faɗi kaɗan daga ciki muka fara aya ta farko wanda ita ce za mu maimaita mu karasa inda mu karasa ba don mu shiga ayoyi na gaba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wannan ayar mun fara ta jiya mun yi kusan rabinta Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ko mutane ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida mun yi bayanin sa a karatun jiya wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta mata matarta duk mun yi magana jiya muka kawo hadisin Abu Huraira akan sa ba muka tsaya wajen wa khalaqa minha zawjaha nuna maka daga jikin annabi adam aka halicce ta muka hadisin istawsu bin nisa'i khaira istawsu bin nisa mata a bisu a hankali a kimanta su a mutunta su muka yi magana muka ce to su ma su mutunta ko mun tattauna sosai muka ce da annabi yake ta wasiya a kansu to su ma su zama masu kima masu mutunci kar su shiga gurin da za a ke samu da yingimu da su za mu tashi wa fassa min huma rijalan kathiran wa nisa'a ai Allah subhanahu wataala batta minhuma aina shara min adam wa hawa fi aqtaril ard a'dadan kaseeran min ar-rijal wan nisa daga annabi adam da kuma hawa Allah subhanahu wataala kuma ya watsa ya yada maza da mata nan wajen albattu zai zama annashru kenan kamar yadda ya zo wa min ayatihi an khalaqa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun tantashirun wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa aka samu maza da yawa aka samu mata da yawa sai Allah subhanahu wataala ya ce to wattaqullaha dan haka ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda tsakanin ku ma da shi kuke roko junanku tsakanin juna da juna za ku cewa ne dan Allah kamun kaza wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi malaman tafsiri suka ce ai ittaqullaha alladhi yasalu ba'dukum ba'dan bihi wanda sashin ku yake roƙon sashi da shi wannan yake nuna maka girman Allah subhanahu wataala wanda saboda girman sama in kuna son biyan bukatun ku sai kun kama kafa da ubangiji wajen ƴan uwanku wane don Allah kamin kaza larabawa sun kasance suna cewa as'aluka billahi an tafala kaza ina roƙonka don Allah don girman Allah ka aikata kaza ka kuna roƙo don shi kenan ko kuma billahi alayka a'tini kaza dan Allah ina roƙonka kamun kaza to to ku ji tsoron Allah nan da in roƙo ma za ku yi sai kun saka shi a tsakiya saboda girman sa yasa galibi malaman tafsiri ma kusan sun dauki wannan ma'ana din ibnu jarir at-tabari ibnu kathir abu abdullah al-qurtubi suka ce ma'anan ai ihdarullaha alladhi tu'azzimunahu ku ku jigir ku girmama Allah subhanahu wataala ku kiyaye ubangiji wanda kuke girmama shi isge wanda tsantsan girmamawan ma hatta tasalu bihi ba'dakum ba'dakum ba'dha wanda har sashin su kuma in sun tashi roƙo da shi ake roƙon sashi zuwa ga sashi to ku shiga taitayinku akan ubangiji ku bi a hankali akan Allah fala tu'asuhu karku karku karku saba masa haka malaman tafsiri suka faɗa Abdullah bin Abbas yake cewa ai ittaqullaha alladhi ta'ahadtum wa ta'ataftum bihi ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wanda alƙawari ma sai kun danganta ku da shi ko yahudu da suka zo ba Allah suka ce ba shine wakilinsu suka kafa abin da wakilci ga Allah mu ce cikin suratul ali imran to sai hadisi ya zo makamancin kamar wanda yake supporting fassara wannan ayan ko yake ƙara fito da wannan ayan annabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ala billahi fa'atu duk wanda ya zo roƙo ku dan Allah ku bashi wa man ista'ada billahi fa'izu wanda ya zo nemi tsari da Allah da wani abu ta gurin ku ku yi matukar ba zai zama cuta bane matukar ba zai zama sabo bane matukar ba zai taba haƙoƙinka ba matukar ba zai shiga wani abu da zai taba wasu haƙoƙi ba kun san kun san ana yawan irin wannan sai a yi wa maka kwamiti a ce to muna duba muna roƙonka ka duba girman Allah ka duba darajar Allah sai a faɗa maka abin da asali zalunci ne sai ka ce musu lalle girman Allah nan shi muka dubawa don haka nake so a hana zaluncin nan ba zan yi ba karka yadda kai ma ka duba girman allah karka bari a yi cuta ka duba girman allah karka bari a taba haƙƙin wani ka duba girman allah kar a taba haƙƙinka saboda ka ba za a roƙe ka da allah a haɗa ka da allah kuma a cutar wannan babu shi ma'anar aya dai imtasilu ma amarakumullahu ta'ala bihi ku bi abin da ubangiji ya umarce ku ku nisanci abin da ya hane ku fa inna tasaqulakum bihi wa ta'zimakum lahu subhanahu min al-mujibid da'i li taqwa in har za a roke ku a tambaye ku sai an ce don Allah an hada ku da Allah kuma ku yi to wannan yake nuna abin da ya umarce ku ku bi abin da ya hana ku kuma ku nisanta fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama to sai aka ce da kuma al'arham mun yi bayanin ta jiya ko al'arhama ko al'arhami na gaba sai mun maimaita ba ai abinda ake nufi wahdaru ku nisanci min an taqta'u arhamakum ku nisanci ku yanke zumuncinku wa tufarridu fi ada'i haqqihikum har ma ya zama kun yi sakaci wajen bada haƙoƙi na zumunci inda al'arhama na maganar zumunci ne kuma yanzu zumuncin ana ta barin sa yana ta yin nisa saboda ba dauke shi da muhimmanci ba to ku duba wattaqullaha wattaqul arhama ku duba girman ta fa kamar da ce abin nan wati'ullaha wati'ur rasula abin nan maganar iyaye ko menene Allah ya fada saboda girman iyaye wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an sai aka wa bil walidaini ihsana anis kulli wal walidayka ilayya al masir ko kaga saboda girman iyaye anis kulli sai aka hada ka da iyaye ko kamar yadda ce atiullaha wa atiur rasul ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli wattaqullaha alladhi sa'aluna bihi wal arhama saboda girman zumunci me wanda yake wanda yake wasa da zumunci fa tsinanne ne tsine masa Allah yi ko me Allah subhanahu wataala ya fada ta'atun wa qawlun ma'rufun fa'iza mai walau sadakullah halakana sai ya ce wa hal asaitum wa hal asaitum in tawallaitum ai fa hal asaitum in tawallaitum am tusidu fil ardi wa tuqatti'u ulaika min ulaika min alladhina la'anahum ulaika alladhina la'anahumullah tsine wa tsine Allah ya ga wanda yake taba wannan tunda Allah subhanahu wataala yake cewa wa tuqatti'u arhamakum fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ku daina yanke zumuncinku masu yanke zumunci da waɗanda aka yi maganin su na bayan ra'atun wa qawlu ma'ruf sai aka ce ulaiikal ladina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum wattaqullaha allati tasa'alun nabi wal arham akula da zumuncin nan akula da shi sosai da sosai shi yasa yan baya su karatu kaɗan amma aiki da yawa mu kuma ga karatun da yawa babu aiki babu aiki kuma har yanzu ƙauyawanmu 'yan uwanmu 'yan ƙauye har yanzu suna nan da zumuncinsu shi sa babi ne mai kyau a wajen fikihu babin fikihu ba kawai in zai zo ya noma ya noma ya noma ya noma gero ya noma dawa da gyada da barkwano ko yayi barkwano da me ma da kubewa kubewan fa yadda ya yanka ya busar da ita da haka za ka maka ita a yanke a kulle saboda sada zumunci to a yadda ya kawo malaman fiqh suka ce mafi karanci mafi karanci in ya kawo sai ka kira in ma kai marowaci na duniya ne matsiyacin da baka son zumunci to mafi karanci abin da ya kawo sai ka kira mai sai da kubewa da mai sai da gero da masara sai a yi lissafin kudinsu mafi karancin zai tafi kamar masa kudin kayan da ya kawo maka a matsayinka na matsiyaci matsiyaci bana daga wata mala mutum ya taso daga ƙauye ya biya kudin mota ya sha wahala ya ɗauko abin da ya noma aika lissafa kudin motansa ka masa doubling sannan abin da ya kawo ka yi masa doubling ka yi sayayya ka bashi wannan shine zumuncin fa kai ba za ka iya zuwa ba na'am kaza ba wallahi wani daga kauye wallahi tafiyan kilomita ina anas ne kilomita kusan 140 ne ko da 50 daga nan zuwa darazau 120 daga darazau zuwa soro 35 155 har kaza za a zo da ita alaga tumala in ba a isa ba za ka rike shanu biyu ba shi sa idan ba ko zai zo duk abin da za ka faranta masa ka yi tunani ka shirya ka tanaje shi wallahi in kasan ladan kula da baƙo to shi kuma baƙo ya musulunci ba shi ga'ida 3 days kar kai kuma ba ƙauye ka zo ka yi wata uku saboda ka gama noma kwana uku ne shi sa idan ya gama 3 days din nan in yi kwana ɗaya in yi na biyu a na uku sai ka kira shi sai ka kira shi sai ku yi bayani shi annabi abin da ya fada bakon takanna akwai lada wallahi kai gogari yau kwanan yau kwanan ka nawa ne yau kwana biyu ko to a shari'a ne gobe ne zai cika kwana uku in ka kuskura in ka kuskura ka wuce na ukun nan to ko na hana ka abinci babu damuwa ina ce dai akwai dan guzurin da in aka daina aiko maka abinci zaka saya in kuna raha da shi zaka iya sar masa da duk wannan sakon malamai kuma su karantar cewa kai ba gonka je karka wuce wayannan kwanakin in kuma zaka wuce to tun kafin ka zo in zan zo to zan zo abin nan bakwanta sati yayi ko kana ga in rage to in kai mai gida kai yadda kai kawaici na Hausawa irin wai ka nuna kana son sannan ka ci haba sati mu ai ba za balarabi mai na wannan maganan da da da kanawa ha haba sati kadai ai ba mu gama more ka ba kai sati biyu mana sai ce to tun da ka ce bari in sati biyu ci kuma tun da bai da kwakwalwa to duka ake bin wannan dalla dalla ya zauna lafiya ba gonka zo kwana biyu kwana uku sai a yi marmarinka wayanda ba a samu a zo ba a samu a hadu ake kiran su ana sada zumunci da su ta wannan hanyoyi ne so yan baya akwai irin wannan zumunci din algatu wala barka da isuwa yan baya akwai irin wannan zumunci din ko ko bako ya zo gurin karatu sai a haska shi da kyamara shi ma zumunci ne ka san wani shi karatu in ka yi ma sai ka abin nan ka gani wannan ba zumunci ba ne Allah ya ji kan malamanmu Allah ya ji kan malamanmu to profession in bai ba shi a gaya masa ko Allah ya mana jagoranci wal arhama shi yasa akwai hadisin Jabir dan Abdullahi saboda kula da zumunci ga wanda suka taso suka zo zumunci hadisin Jabir Abdullahi yana da tsawo amma za mu faɗi somarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana game da wayannan bayin Allah a Jabir Abdullahi ke cewa mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yamma farko farkon la'asar wasu mutane ba takalma tufafinsu a yayyage dan abun hannunsu dan kayan da suka saka ma suna sawa yana faduwa saboda yunwa suna dan rataye da dan takubansu na tafiya a matafiya a jeji zai rike dan takobi dan maciji da zai hadu a hanya dan shagga da zai hadu da shi to galibin su daga kabilan mudar ne kai mai riwaya ce kai kusan ma zamu iya cewa dukan su ma annabi yana ganin su sai hankalin sa ya tashi sallallahu alaihi wasallam baki su zo gurin mu kuma da irin wannan shigan ba tufafi ga yunwa ga kaza da annabi ga talaucin jikinsu sai ya bata rai ya shiga gida ya fito wanda ya ga mutum talaka mai mummunan shiga da matsala da alamun yunwa in ya shiga gida ya fito ransa a ɓace shigan gidansa mai je yi ɗauko kayan abinci da ɗan tufafin da za a canja da ruwan ɗumi da za su yi wanka kun ga duk wannan tarban baki kenan fa ya shiga ya fito ya ga babu komai a gida fiskan annabi ta ƙara canjawa sai ya ce ina bilal ya ce ina bilal zo kira sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai lokacin sallah yake kira ban bukata ta yi kawai za a kira sallah ya taruwa masallaci kawai ka kira sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kutuba samar yadda muka fada kutuba ba sai ran juma'a ba duk sanda bukata ta kama sallan azhar ne sallan asr imam zai tashi ya kutuba ga malam da yadda suke Allah ya saka malai ha kawai zaka ga an yi sallan asuba sai ga an tashi a wani bai da lafiya a taimaka masa wani kaza duk masallacin mu na alhamdulillah na ahlus sunna zaka aikin da ake kenan a abu kaza har ma wanda ba na sunna ba duk an dauka ana ta yi to annabi sai tashi ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha karanta wannan aya suratul a cikin suratul nisa saboda girman sura din saboda girman ta saboda zumuncin ta sai ce wayannan bayin Allah ga irin halin da suke ciki tasaddaqa rajulun min dinari min dirhamin ya karanta wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad hmm akai ta fito da kayan taimako sai da aka cika manya-manyan kwanduna da kaza a gaban waɗannan bayin Allah ne hatta ra'aitu qaumayn min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhaba naga fiskar annabi tana kyalkyali tana murna tana tana farin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha duk wanda ya sunnata sunna a musulunci yana da lada wannan hadisin yana nuna mana girman ita ayan da muka karanta sannan yana nuna mana zumuncin da ke karkashin ta al arham din nan da yadda wayannan bakin suka zo aka ba su gudunmuwa inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah subhanahu wataala a gare ku shi mai kariya ne mai kiyayewa ne mai kula da ku na mu je aya ta gaba
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا الله سبحانه وتعالى يكي وآتوا اليتامى أموالهم yanzu ba an ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ba ya ku ku ji tsumani ku ji tsoron ubangijin ya ku mutane kai saboda ahwalu shaksiya za mu shiga da musulmi da wanda ba musulmi kowa ya shigo nasu ne gaba daya ya ku mutane ku ji tsoron Allah to cikin ji tsoron Allah shine wa atule ta ma amwalam karfa ku cinye dukiyar marayu ko al-ausiya ausiya ul yatama wanda aka muku wasiya aka bar muku marayu fatile ta ma amwalam ku ba su dukiyarsu kamilatan cikakkiya idza balagul huluma wa rashadu in sun kai balaga kuma sun yi hankali shine yake so a bada dukiyarsu kamar yadda can zamu samu aya waftalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfau fadfau ilayhim amwalam ku ba su dukiyarsu wala takuluha israfan wa bidaran an yakbaru zamu zo ta insha Allah muna fatan a tafsirin yau to Allah ya ce a ba su dukiyarsu in sun cika sharudan bayarwa wala tatabaddalu khabitha bit-tayyib wannan introduction ne fa muke yi wa atul yatama amwalahum ina so duk ku ta rike su dan suna da alaka da ayoyin gaba ku bawa al-yatama marayu amwalahum dukiyarsu ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب لا تأخذوا مال اليتيم بغير حق ولا تتركوا ما أحل الله لكم من غير ذلك ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بعده من ماله الخسيس ولا تبدلوا الخبيث بالطيب كركو دوكي دوكي يرسو كيكاويا ku jirkita ku hada ta da naku mummuna don naku mummunan in ba an hada shi da mai kyau ba ba zai je ba har a wajen sayarwa idan kuka sayar kuma ku ce za a raba da dai wala ta tabaddalu kabe bitayi kar ku hada ku gwamutsa kyakkyawa da mummuna wala ta kudu amwalahum ila amwalikum kar ku hada dukiyarsu da dukiyarku bi qasdi an takulu amwalahum bil batil wancan an gaya muku wala tabdul khabitha bit tayyib mai kyau da mara da mara kyau nasu mai kyau naku mara kyau ku hada naku ku yi ciwaci wanda za ku amfana su ku yi ciwaci wanda za ku amfana da shi wala takulu amwalahum ila amwalikum kar kuma ku hada dukiyarku da dukiyarsu da nufin ku ci tasu ba nufin wani islahi wanda duk zamu zo mu yi bayanin su a gaba da halaccin hada tasu da taku din innahu kana huban kabira hada dukiyarsu da wannan zunubi ne mai girma innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara to nan gurin ina so a rike wata fassara ina so a rike wata fassara wa atul yatama amwalahu ku baiwa marayu dukiyarsu wala tatabaddalul khabitha bit tayyib kada ku musanya kyakkyawa da mummuna to wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ya zamu fassara ya zamu fassara wala ta'kulu eh la yawa to shine nake so ku rike kada ku more dukiyarsu ku dauke ta da morewa hada da dukiyarku duk da cewa fassara na larabci kada ku ci amma kada ku more ne kada ku ribace ta alladhina ya'kuluna amwala innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama lalle wanda suke more dukiyar marayu karkata ci saboda fassarar tana da fadi ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a in kazo fassara ta na fitar da ma'ana karkace ku bar kasuwa a'a ku bar duk abin da zai shagaltar da ku saboda ba bai'u kawai ake nufi ba ba kasuwar kadai ake nufi ba ai kasuwa an hana ku ita ne don shagaltuwa ko to ina ga wanda suke bikin aure ina ga wanda za su yi flagging off na fati eh kuma ga lokacin juma'a yayi ina ga wanda za su yi meeting ina ga wanda za su yi kaza ko ina ga wanda an kira sallah matarsa ta ce adala zauna mu yi lissafin kudin cefa ne duk wannan ban da shi to wala ta akulu kada ku more dukiyarsu ila amwalikum ta hanyar ku hada da dukiyarku ku cutar da su ku amfana da ita wani zai zama ba ci zai yi ba wani zai zama juya ta zai yi ya samu riba kuma ya kimayar musu da haƙƙinsu sai aka bashi wala takulu so dana so ku rike zamu shiga masailul fiqhiyya ne mas'aloli na fiqhu da zamu shiga tun daga nan a rike fannin fassara ne وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلا إنه كان حوبا كبيرا فإن خفتم
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله سبحانه وتعالى كتوى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Allah ce wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama in kuna jin tsoron ba za ku iya cika adalci wajen ku auri marayun da suke karkashin ku ba an mutu an bar maka marayu wannan ya mareniya da aka bar maka ba wacce ta haramta ka aure ta bace wacce ta halatta ka aure ta to kai kuma kana so ka aure ta ga kuma kai wilaya da aka baka guda biyu ne an baka wilaya na kula da ita na saka mata ido da kuma wilaya na dukiyarta da ke hannunka to kana so ka aure ta kana tsoron in ka zo aurenta dukiyar da ke hannunta ba dole kai adalci ba ba ta sadaki ba dole kai adalci ba Allah subhanahu wataala ce to in kuna ganin wannan adalcin ba zai yi ba al'adala ma'ahunna wal qiyam bi huquqihinna ba za ku iya rike wannan haƙoƙin ba to fanki ma za balakum minan nisa'i ku rabu da auren wannan ku je ku auri wasu matan daban ya zo daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma'anan qaulihi ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu ayan an saukar ne akan mutumin da yake da madeniya a karkashin sa shine waliyinta wa huwa waliyuha wa warithuha kuma tana da dukiya walaysa laha ahadun yuqasimu dunaha fala yankihuha hubban limaliha ويضرب ويضربها ويسيء صحبتها فقال الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم wannan sabbin nuzul zan dauko ba wannan zan mu fito da shi ba shi zai fito mana da sababinta da kyau ba sababi na ayar shine dai hadisin Aisha anna rajulan kanat lahu yatimatun fanakahaha mutun ne wannan shine hadisin muttafaqun alai mutun ne yake da mareniya fanakaha sai ya aure ta wa kana lahu itqun ya kasance yana da gonar dibino yana da wata gona tasa ita kuma tana karkashin kafalansa kanat lahamalun aw nasibun fi mali fi malin tana da wani dukiya wanda dukiyar tana hade da dukiyarsa fa ajabu malaha dukiyarsa dukiyarta sai ya burge shi aw jamalaha da kuma kyanta fatazawwajaha min ghairi an yutiha maharan yaliqu biha sai ya aure ta ba tare da ya bata wani sadakin da ya daidai da ita ba wa kana yamna'uha min az-zawaj bi ghairihi ya hana kuma ya wani ya aure ta khaufan ala malihi saboda baya so dukiyar da take da shi yake hannunsa ya bar hannunsa ya koma hannun wani Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan aya yana nuna yana fahad yana fada ga karfa mutum son kansa ya je ya yi abin da zai zalunci wacce take karkashinsa ita kuma kawaici da duba girma a matsayinta na mareniya da ta tashi karkashinsa abin ba ta so amma kuma za ta sallama ta mika masa wuya ta yadda ta aure shi a tafi akan zalunci yatimatun din fatatun mata abu hawa hiya dunal bulo ubanta ya rasu ita kuma bata balaga ba ifkun din da aka faɗa a hadisin shine an-naql wa aslu an-naql wiradu bihi al-mal ana nufin dai dukiya yumsikuha alayhi ay yamna'uha min min az-zawaji bighayrihi ya hana ta auri wani lam yakul laha min nafsihi shay'un ay lam yuti'a haqqaha min al-mahri aw al-mu'amalati al-adila sai zamana auren ma zai zamana ba zai bata haƙƙinta na sadaki ba ba zai mata mu'amala mai kyau ba ko kuma ma muqaddara ba ta da dukiyar komai ba ma wani dukiya da yake hada da nata amma sai zama in wani ne zai aure ta sadakinta miliyan ɗaya da rabi ne zai saya mata wata motar shiga watakila akwai abubuwa da yawa da zai faɗaɗa mata wannan kuma a sadakin miliyan da rabin ma sai dai ba ta dubu ɗari biyar ko dubu ɗari uku kuma ba abin da za ta faɗa maimakon ya bari a bata sadakinta cikakke a wani guri sai ya hana aure da ita wancan sai ya aura a kansa nan kuma ya tauye mata sadaki haƙoƙin da za ta iya samu a wani guri nan kuma nauyin ganin cewa ƙarƙashinsa ta tashi ba za ta tambayi wa haƙoƙin ba kenan wahalhalun da ya sha na kula da ita yanzu ya fanshe shi a wajen sadakinta shi ne kawai ma'aninsa yanzu ya fanshe a sadaki ya cinye ya cinye abin nan ɗinsa dama ba don Allah ya yi ba shi sa duk wanda ya tashi ka duk wata mu'amala da za ta tafi mu'amala na fansa na abu kaza na abu kaza dole sai an yi taka tsantsan sosai da sosai game da haƙƙinsa imamun tabari ga abin da ya fada game da fassarar ayin karkashin kaman wancan hadisin ya ce yadda abin yake nufi da wanda hadisin aisha take nufi kanar rajul mutum ne ya kasance ya ragabu fi malil yatima yana son dukiyar mareniyarsa da take hannunsa tana da dukiya yana so fa ya tazawwaju ha bi ghairi sadaqin mislu sadaqi nisa'iha sai ya aure ta da sadakin da ba daidai bane da sadakin da za a aura kaga ko da babu dukiyarta a hannunsa yanzu sadakinta miliyan ɗaya ne sai ya aure ta shi kuma a dubu ɗari biyar ya ci nawa kenan ɗari biyar ɗin nawa yi nata ne to kaga ya ci ta hanyar hila da dabara fanuhu an zalika sai aka hana akan haka ibnu kasir Allah ya kara masa yadda yake cewa hada min a'zami zulm kafin ya fara bayanin ayan ya fassara mana ma'ananta wala taakulu amwalakum ila aminine wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ko sai yake ce fanaha Allahu anhu sai Allah ya hana wa amara bil adli yace ayi adalci aw tarku nikahil yatima ila ghairiha sai hana auren mareniya ka batta ta je ta auri waninta imamul qurtubi yace al-aya aslun fi tahrim istiqlalil wilaya wannan aya asali ce da take haramta karibaci wanda yake karkashin ka li akli amwali da tama a cin dukiyar marayu aw zulmihim fin nikah ko kuma zaluntan su a aure wallahi ba a nikahin ba a komai ayan take magana misali marayan ne ya tashi karkashin ka yana da fili yana da gida in ka bar shi dillalai suka yi hukuncinsu gidan sannan zai kai miliyan talatin sai ka ce kai ne za ka saya sai ka sayi shi miliyan 25 ka ci da miliyan 5 na ɗawainiyarsa da kai na shekara goma ka biya wa kanka fanki huma ta balakun minan nisa to sai ku basu ku je ku aure wasu matan wani akwai wata babbar ka'ida da za mu fara an jima ka'ida fikihiyya mai kyau sannan kuma ka'ida ce tarbawiyya shine babu abin da ubangiji zai hana ka shi sai an kawo maka badili za ku gani inda aka ce an hana ka kaza to sai an baka mafita yanzu nan gurin da aka ce wannan mareniyar taka in kana tsoron adalci don imanin ka karya tabu ka batta sai aka ce ita fa kwaya ɗaya ce a nan amma in ka bata din kuma fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba in ka bar kwaya ɗayan nan an baka an baka substitution ko na auren eh biyu ko uku ko kaza kuma a biyu ko uku ko kaza wancan kwaya ɗaya ce nan kuma ma ba in ka zo karanta ta da kira'a da fitar da hakamul fiqhiyya fankihu ma ba lakum qadin ko sai ka fito da shi da kyau Allah ya me yasa ya kawo qa'un hatta wajen masu aswat kowane kalma a sautin an ka akwai sagon da ke sarwa wanda zai dadada muku rai wanda yafi waccar kwaya dayar fa in ta hadu a kyau zaka iya samun biyun da sun kai ta kyau kai hakuri ka hada biyun to balle ka kara ta uku ka je kai ta zama da mata ɗaya kamar maye matsina wa sulata wa ruba bibbiyu uku uku hurhudu duka hada fa ni kiftum Allah ta'adilu su ma wa'ancan din yasa ni ce kamar mai shi ma wa'ancan din in ba za ka iya adalci zuwa uku hudun ba ba za ka yi adalci fa wahidatan sai ka tsaya da mai ya guda daya ta gani ta cinye ka ka cinye ta kun cinye juna mana daga ba ta lafiya an kai ta gidansu shike nan ka rika dafa indomi in baka iya bawa matsaya ce dai ka zo wani gida ka samu an samu matsala ka gani tana yin al'ada ka shiga matsala ana samun dan wani abin nan shike nan musulunci mai hikima ne yawwa wallahi duk wanda yake da iko kana da iko da hali ka zauna da mata ɗaya a saka maka depression a sa maka munanan cututtuka karka yadda da wannan ba zai yi ba karka yadda ya za a yi shari'a ta baka mafita ita in tana cikin damuwa damuwanta kanka yake dawowa kai in kana damuwa da damuwa in ba za ta ɗauke maka ba sai an haɗa hudu ne fa suke ɗauke damuwar namiji ɗaya amma hudun gaba ɗaya kuma in suka shiga rigima a cikin minti goma namiji zai adireshin ɗinsu yanzu gidan yi saiti wallahi haka take dukka guda hudun ka tara ka ci kai ku saurara wani ne makwabci bala'in ya yi bala'i an kasa an yi do'a yana zuwa ya ce to shi kenan yanzu ku yi haƙuri ku saurara don Allah ina so duka mu huta dukkan ku ku tafi gidanku za ku iska ce a'a dakata kalma ɗaya duk an setu duk an setu shi za su ce tafi gidanku ne musulunci ya kawo abu yana da ya san me kai yake duba maslahanka to musulunci sai faɗi haka zalika adina Allah ta'ulu hakan ne zai sa Allah ta juru kenan ba za ku yi zalunci ba walbodi adil jawri wa zulm zai sa ku nisanci zalunci da kuma cuta na'am wa atun nisa
wa atun nisa sadqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a Allah subhanahu wataala yake cewa atun nisaa as-saduqatihinna nihla ku bawa matan da za ku aura sadakin su muhurahunna kenan ko sadakin su nihla atiyatan wajiba wannan akwai malaman ganin malaman tafsiri da yawa kyauta ce ta wajiba fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan wato nisaa sadaqatuhinna lihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan ai fa in wahaba lakum nisaukum ayyuhal azwaj wannan ana magana da mazaje ne ya ku mata idan matan naku suka dauki wani abu na sadakin su suka baku aw ba'dan min hako sashi an ridan wa tibi nafsin a cikin kwanciyar hankali da dadin rai dadin rai na waye matan ko bazan na matan ko da son su ko suka bayar ko fakuluhu hani'an ku cinye shi ku more shi shi ba ku fasara min da haka ku more shi hani'an mari'an halalan tayyiban lakum don Allah ku rike fasarorin nan dan na fahimci ba za mu ci ayan nan ba fakulu hani'an ku more abin da suka ba ku din ta yadda zai burge ku ta mata za su ce wannan karatun tun daga jiya ba sa jin daɗin karatun nan takuluhu hani'an mari'an ba sadakin su ba suka dauka suka baku saboda rashin hankali to da rashin hankali zai zati a baki sadaki ki dauka ki ba mijinki za mu zo karatu yanzu za mu shigo maganganun malamai ai za mu shigo ni na dauka rashin hankali ne duk soyayya karki bashi sadakinki a karki haka shi yasa shibhul ittifaq ittifaqan ba a sarayar da sadakin kafin aure ba a sarayar da shi kafin aure ta ce ai bai wajaba akan ta ba bai zama nata ba hakkin ta bane kuma ka'ida ta shari'a ba a kyauta da abin da baka mallaka ba kamar yadda ba a sayar da abin da baka mallaka ba to ba daura aure ba ce ni ba sai ka bayar ba ma na yafe maka kin yafe masa me naki ne ai yanzu na hawa ne tai imamun kurtubi ba mun ji fasaran ba mun ji fasaran aya Allah subhanahu wataala ke cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba mata sadakin su nihlatan wannan atiyya ce ta wajibi ka ba su ya wajaba akanka da ka ba su kuma ya zama nasu sharɗan mallakansa kuma ƙur'ani duk ya gaya mana sharɗansu su in ka ba da su ka ba da shi kafin ta tare auren ya rabu fani su ba farattun ko? ko? in kuma ta tare ka tare da ita ta ci sadakinta in ba a bata ba fa ba a yi ifradul as-sadaq ba yana da hukunci in an yi fard ba ta karba ba yana da hukunci in ta karba ba a tare da ta ba yana da hukunci in an tare da ta yana da hukunci ko? to imam al-qurtubi yace a karkashin ayan nan akwai matsaloli goma sha amma sai na fito da waɗanda suke kai tsaye sai yace athaniya bayan yayi ta farko sai yace matsala ta farko hadhihi al-aya tadullu ala wujubi sadaqi lil mar'a wajibi ne a ba mace sadaki dole ne aure sai da sadaki wa huwa mujma'un alayhi wala khilafa fihi ijma'i ne kenan duk wanda ya inkari zai iya shiga matsala ta kafirci ko wani abu sai dai akwai ɗan riwaya ƙanƙanwa wata shadda daga ahalul ilmi min ahalil iraq mutanen iraq suka ce anna sayyida idza tazawwaja abdahu min amatihi annahu la yahjibu la yajibu fihi sadaqun idan ni ina da baiwa kuma ina da bawa sai na kira bawa nan ce zan aurar maka da baiwa ta wai ba dole yana bada sadaki ba sadaki kawai na aurar ku je kawai ku yi ba sadaki wannan kauli ne shaddi malaman fikihu suka ce walaysa bi shay'in wannan ba shi da asali ba zai taba ijma'in can ba ko kadan saboda Allah ya ce wa atun nisaa wannan aya ta gaban mu wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wal aya ammatun fi alkitabiyya wal ama wal hurra duka amma ce ta gama komai wani waje ma Allah cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i fankihu hunna bi idni alihinna wa atuhunna ujurahunna kaga babu maganan kawai dan kai sayyid ne babu wani exception duka ɗaya ne mun gama da matsala ta farko sadaki meye adadinsa malamai sun yi ijima'i ijima'i ba babu haddi ga yawan sadaki wannan ijima'i ne babu haddi karkashin fadin Allah madaukakin sarki wa atitum idahunna qintaran qintaran dukiya ce mai yawa fala takhudhu minhu shay'a dukiya ce mai yawa amma sai suka yi sabani shin akwai karancin sadaki sai aka yi sabani aka yi ta kai ruwa rana suka ce babu karancin sadaki abinda kawai aka yi ittifaki aka yadda da shi aka yi abin nan shine malamin mu na malikiya suka ce akwai karancin sa shine rubu dina mafi mafi karancin abinda za a yanke hannun barawo shine suka yi kiyasi da wannan duk da cewa kiyasul ma al-farik kiyasi ne wanda gwargwar ba shi da fiska ba shi da wajen zama ko kadan Allah ya ji kan malaman malikiya Allah ya musu albarka amma ba shi da gindi ba shi da mashiga saboda za a yi kiyasi da al'auran mace gurin da ake halattawa ake kusantansa abu ne ake jin daɗi a yi kiyasi da abin da ake yanke hannu a ji zafi wannan yanke hannu fa wannan halatta abu kaza kiyasul mal farik baya tafiya malamai sun rasa masa fiska idan za a nemi wani abu kuma daban a yi kiyasi da shi to suka ce da rubu dina suka dora shi akan rubu dina kar a yi da ƙasa da rubu dina in an yanke rubu dina da wani dalili daban to wannan wani abu ne daban amma da wannan kiyasin bai tafi ba wasu suka ce a'a ba rubu dinar ba ɗayan uku na kaza wasu ka ce kai la aƙalla lahuma ba shi ma da ƙaranci kamar shafi'iyya saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam iltamisu la khatamun min hadid suka ce ba shi da ƙaranci to ba tattauna ta inda kike so mu yi ba mafi yawancin sa an ce ba shi da haddi ko kudin kasar nan dunnaka ne ka bata sadaki yayi amma menene mafi ƙaranci to sai dai kun ji an ce al-khilafu al-khuruj min al-khilafi mustahabbun ko a fita daga sabani mustahabbi ne shi yasa har anan masallacin abinda muke dauka na masabar malikiya din nan dan mun rusa dalilin ba kuma shi yake nuna ba za a dauki abinda za a fita daga sabani ba dukkan malaman ka dauki na malikiyan ba sa ba za su saba maka akai ba ka fita daga cikin rigingimu ko sai a ce to mafi karanci kai abinda malaman suka yi fatawa a kansa a tsaya a kansa mafi karanci in ka zo ka kawo kudin da bai kai ba sai mu ce ka cikata in kuma ba a cikata ba sai a ce to ku dauki sharadi za a daura auren amma za ka cikata mata kayan ta ko daga baya tunda ana ana aure bashi mas'ala ta uku nihla din nan ina ga mun gama fassara shi ai faridatan wajibatan kawai shine farilla wajibi shikenan mun gama da shi matsala ta hudu fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan suka baku wani abu daga abun wanda wanda da dadin rai wannan daga so ake magana da so ake magana da mazaje ana magana da mazaje ne ko wa yadullu bi umumihi ala anna hibatal mar'a sadaqaha li zawjiha bikran kana aw sayyiban jaizatan wannan ayar take nuna mana mace ta yi ta yi sadaka da sadakinta kun san mun ce bayan aure kenan ko ta yi sadaka da sadakinta wa mijinta duka ko kaɗan daga ciki budurwa ce ko bazawara wannan ya halatta kuma ya zartu wannan shine maganin jumhurun malaman fiqh amma malikiya kasan malikawa Allah ya musu albarka akwai saddud zari'a akwai kula da manya-manyan ka'idodin da ba za su son ake samar da rigingimu sai suka ce a'a bazawara za ta iya kyautar da sadakinta amma budurwa ba za ta ba da sadakinta ba sai da izinin waliyinta waliyinta ne zai ce na yadda mun kyautar maka da sadaki saboda wani dalili ita za ta iya bada waliyin ta shawari in yace ba za a yi ba in ta yi bai yi ba in yace eh a yi to shi ma bai yi ba sai ya nassanta wa mijin cewa mun amince wannan ya halatta wannan maganar malikin ita ce tafi kowace inganci ko da jumhurin malamai sun ce duka biyu yayi amma a wannan bangaren shine budurwa ba za ta bada sadaka ita ina take da hankali ma har ta san wani amfanin kudi to ba za ta yi ba to shikenan bari mu dawo gabar da na ta yi wa mata gargadi na ce baki da hankali ne za ki kyautar da sadakin wattafaku wattafakal ulama malamai suka yi ittifaki annal mar'atal malika li amri nafsiha idza wahabat sadaqataha li zawjiha nafadha zalika alaiha mace mai hankali nitsatsiya in aka yi aure dadin zaman aure ya sa ta ce ni sadakin nan ma ban taba shi ba dauki dun na baka ka je ka gyara mota ko ka kara jari wannan ya zartu wala ruju ala hafihi haramun ne ta dawo ta ce a bata kayanta duk da cewa shuraihan alqadi yake cewa za ta iya dawowa ta ce a bata kayanta domin Allah cewa yi fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan in har ta zo ta nema to lam taqib bihi nafsan akwai matsala kenan in har ta nema ta dawo ta ce a bani to babu nitsuwan zuciya kenan to amma malamai sun yi masa raddi ibn al-arabi yace wa hadha batilun wannan zancen ba daidai bane li'annaha qad tabat ai a baya ta samu nitsuwar ran dan yanzu bata samu nitsuwa ba ba zai kuma ruguza shi ba islaisatul muradu suratul akl dan ba ana magana amfani da ita wa inna ma huwa kinayatun anil ihlal wal istihlal ana magana cewa an halatta masa ne ba cin bane halattawan ne wa hada bayyinun wannan magana ce a fili balo balo wannan magana ta biyun ita tafi inganci in har ta bayar to ba za kuma ta dawo ta ce ta fasa ba matsala ta shida idan da ta zo bayarwan fa sai da ta yi sharadi ta ce malam mustafa sadakin nan na kaza na dawo maka da shi amma da sharaɗi ba za ka ƙara min kishiya ba ita mahaukaciya ta yi wannan kai kuma miji can mahaukaci kai maka yadda amma miji ba mahaukaci ba ne mai wayo ne ba wani can faradi in ta zo tun matan da ta zo ta ce zan baka miliyan kaza a matsayina na matarka ni fa wannan na bani kawai dan kar ka kara min kishiya ka ce miko miko su shi yasa na gaya muku na ce ita wata irin mahaukaciya ce za ta baka kyautan sadakin ka kayan ki ne Allah ya baki kina da dawainiya akwai abin da duk abin da miji zai so miki wala in baki kika saya da kanki ba bai yi daidai ba shi yasa ni a shawari na ni a shawari na hatta kayan aure namu na al'ada nan da muke na gidajen aure ni a shawari na bai dace miji ne zai je ya siyo ba ni fa anawa ma dai ga babanmu la Allah in yazo ko sa albarka ni a shawari na bana bada wannan shawari ni a shawari na dauki ina ce nata ne kayan aure da aka samu da ba nata bane ku yi lissafi kayan da za a saya na nawa 3 miliyan zai isa kayan aure to da Allah karbi 3 miliyan din ki je da iyayenki ku zabi duk abin da kuke so ku saya in kuma ba haka ba to ni na ba da shawari kar kai ka je ka siyo mata kaya irin jahiliyan da muke yi sai ka buga mata waya a tamfa wani irin kala ne fi burge ki ta kalma wani irin kala ne fi burge ki me february dress ɗinki e an saya farare in an saya kala nawa amma wani in je haɗo kayan aure yadda ka san za a tafi tashi wallahi malam wallahi wasu kayan sai ka ga matan sai su yi wata suna zuwa ana canjowa shi bai iya ba shi ina ya iya mamarsa da za ta je ta hada mamarsa nan fa ta haife shi shekaransa yanzu 27 ita fa shekara 27 ne wannan yarinyar kuma ko ita shekaranta 27 da aure wannan kuma yanzu ne fa za a yi auren kayan aurenta kuma ya kai ma'ana kayan auren da aka ramata shekaransa 27 kenan kuma ka ce da ita za a je a haɗo kayan aure ba wa wannan ita ta san kayanta na zamani da iyayenta su je su haɗo su kawo in ku ba haka ba a yi shawari da kai to nan wajen sai mace ta ɗauka ta ce to zan baka sadaki na eh amma ba za ka ƙara min kishiya ba sai ka ce na yadda sai ka karɓa an yi nisa sai ka ga ka ƙara auren kun gane magana ta sai ka ga ka ƙara auren sai ka je ka karo aure ibnu qasim a masabar malikiya yace falashi alaha alaihi ba komai a gare ta ta koma ta ce a bata kudi bata isa ba waye bata iko li'annaha sharatat alaihi ma la yajuzu shartuhu ta masa sharadin abinda Allah bai ce ai sharadi ya kansa ba ya zai Allah ya halatta abu ke ki zo ki sharadin ba za a yi ba sai suka ba da misali suka ce misali shine ka aure ta da sharadin ba za ka kusance ta ba auren ya yi sharaɗin bai yi ba to nan ma auren ya yi sharaɗin bai yi ba kyautar ta yi sharaɗin bai yi ba yauwa in kana da wayo ma ka san yadda za ka yi ta baka kyautan ka saka asusunka na ƙarin mata ku yi haƙuri ku yi haƙuri yauwa duk karatun ce har yau mata ba kwa jin daɗin karatun nan kamar sarata sai wanda suke yin raddi wanda suke gabin kasim sai ya ƙara ƙarfafa maganarsa ya ce lokacin da barira barira a hadisin muslim lokacin da barira 'yan uwanta suka ce mata za mu 'yan taki amma wala'arki tana hannunmu an yadda su 'yan tako ba yadda ba an yadda aka ce ku 'yan talin a afwan aisha ta ce zan yanta ta su da suka bata ta yanta kanta a shekara goma ko shekara kaza sai aisha ta ce ai babu matsala ba sai an kai wannan shekarun ba ni zan yanta ta sai suka ce to amma fa wala'a ta mu ce sai annabi ce kai rabu da su wannan sharadin bai yi ba yanta yantawan yayi sharadin su kuma bai yi ba kuma haka aka yantan wala'an ba a bar musu ba aka dawo da shi wa Aisha dan haka kita ma sadaki da ta baka kyauta yayi kyautar sharadin da ta bayar na ba za ka ƙara kishiya ba bai yi ba ka je ka karo kishiyoyi kuma ba wani komawa ba wani a koma a ce sai an bayar malam yace haka shi ma a nan gurin babu wani magana matsala ta bakwai a cikin a wajen imamul kurtubi yake cewa wannan dalil ne cewa yantawa yantawa baya zama sadaki kana da baiwa sai ka ce zan aure ki amma sadakin ki shine yanta ki da zan yi suka ce babu a wajen wasu malamai suka ce domin sadaki dukiya ce shi kuma yantawa laisa bimal shi ba dukiya bane domin mace ba za ta iya kyautar da yanta kanta ba ai haka suka fada tunda muna maganar kyautarwa ne suka ce ba za ta kyautar da kanta ba wannan shine maganar Imam Malik da Abu Hanifa da Zufar da Muhammad na Shafi'iyya amma maganar Hanabila ita tafi inganci suka ce ya halatta a ƴan mace ƴan ta ce zama sadakinta saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƴanta Safiya ya ƴanta Safiya ƴanta Safiya ya zama sadakin Safiyatu radiyallahu anha wanda ya ruwaito hadisin Anas dan Malik shi ma yana da baiwa ya ƴanta ta ya aure kayansa abdullahi dan umar in ba ku manta ba menene lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko yayi magana ya so a ce ba dan kaza ba da wannan ita zai kwashe kayansa so daga magana ta hanabila ita ce mafi inganci mutum zai iya yanta matarsa ta baiwarsa ta zama abin nan matarsa matsala ta gaba fadin Allah madaukakin sarki fakuluhu ku ci shi hani'an mari'an to ba ana nufin al'aklu kadai ba almuradu bihi al-istibahatu bi ayi tariqin kana shine an halatta maka yi amfani da shi ta duk hanyar da ta halatta wa huwa al-ma'ana bi qawlihi shine ma'anan fadin Allah innal ladhina ya'kuluna amwala yatama zulma innal ladhina ya'kuluna ba ana nufin ci kadai ba ana nufin duk wani hanya ta amfanuwa da ita kwatankwacin sa shine na kawo mana da zuwa idanu diya lis salati min yawmil juma'ati fas'u wa dharul bay' ba ana nufin kawai kasuwanci ne aka haramta ban an kira sallan juma'a ba ana nufin kasuwanci kadai ba an hana mitin ko wazarul bai an hana duk abin da zai shakaltar da kai an hana ka ce zancen aure daurin aure ko ana kiran sallan juma'a na biyu kuma ana daura aure a hakura da shi ana yi ana sai da kaza a hakura da shi ana mitin a hakura da shi duk ya haramta matsala ta ƙarshe hani'an mari'an fakuluhu wannan ka'ida ce ta fita na hauba sai yin ta ba na atun ne masdarin mahdhufan ay aklan hani'an bi tibin anfusi fakuluhu hani'an mari'a to gobe za mu shiga sabuwar mas'ala fadin Allah madaukin sarki wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman muna da dan sauran yan mintuna mas'ala ne na fikihu kuma muka karanta ga malam yau ma ya ziyarce mu za mu dan bashi ko da minti biyu uku ne musamman abubuwan da muka dan tattauna la Allah akwai jan hankali akan wasu matsaloli insha Allah ta'ala malam bismillah
bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kawo rayuwar mu zuwa wannan rana ta litinin yau 20 ga watan Ramadan Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma daidai ne yau ga goma ne ko watan uku miladiya tara ne yau ko?
tara ne ba?
tara yau ko? na'am na'am to tara ga watan uku miladiya haifa isa ɗin maryam 2026 a wannan muhimmin wurin zama wurin majalisi babba masallacin al'afat a inda wannan ɗin malami yake karantar da mu a dr umar garba dokaji a malam muna maka addu'a alkhairi Allah ya kara maka albarka Allah da yabi zuriya wannan karantarwa da na samu kana wannan wasu masala ce babba musamman abin da ya shafi aure din nan gaskiya akwai jan hankali akwai kuma karin karantarwa kuma wannan bayanai da kake an ji su yanzu amma ba su isa ba fa ga masu buƙatar yin auren wannan ba su isa ba gaskiya idan muka koma ga mai littafin akdari yana cewa wala hidu lahu an yafa ala fi'lan hatta al hukumar lahi fi to wayannan sune hukumar lahi abubuwan da ake karanta da mu dinnan neman aure din tun daga tushe da kuma aje ga har ya je karshe din yanda za a yi to gaskiya a ciki ana wayansu abubuwa wanda ba su bane to kaga in aka biyo irin waɗannan hanyoyin kuma na karantar wannan insha Allah za a bi hanyar da ta kamata kuma ba za a shiga wani hali na kakanikayi ba a ciki akan samu wani abu kamar yadda malai yake faɗa kuma haka yake sai a bar wani abu a ji a ta ɗimbin kaya a cikin aure ko ba haka ba wani zai kayan kusan miliyan ɗaya ma ko ya an ga wurin sadaki a ce sadaki dubu ɗari da hamsin ka ji fa haka ake wa ko to ka gani wannan amma kuma kamar yadda ka faɗa malam muka an ce ai a sa su ha sadaku ha ba shi bane duk kayan da aka yi aka hana ka daki duk sadaki ne bai na ciki amma sai aka bar abinda ba hauke bala aka bar jaki ana dukan teki sai aka bar wannan aka koma al'ada to gaskiya al'amari sai an koma an bincike an tone an gane yadda shari'a take abu kan doron shari'a wannan shine saboda haka da barin doron shari'a ya sa kuma in an yi wannan ma in ka je inda ba wani abu musamman ƙauyuka ka ji ko kamar yadda muke gani dace muna shiga ƙauyuka wai bayan an yi wannan ya ce kuma wai akwai wani kuɗin wai dukiyar aure kuma wai wani abu daban ko a ina aka samu shi oho kaji ko irin wannan a ƙauyuka haka ake yi an ambaci wannan an ba da kuɗi an haɗa an yi wahala an kashe komi da komai an ka zuwa ɗan sadaki ɗan abin da bai kai komai ya ce kuma wai akwai wani abu da za a kawo wata dukiyar aure kuma kuma malamai ɗin yawanci waɗansu suna zaune a sunansu masu sunan malamai da suna zanne ba su ce komai ba a kayi to kaga an al'amari jahilai ma'ana marasa sani suka shiga suka yi aiki kaga abubuwa ya tashi ɓacece aiki to gaskiya al'amari matasa yanzu tun da ku ne yanzu lokacin ku ne kuma ku ne abin da ake cewa manyan gobe ko karatun da ake dina ana karanta da mu gaskiya a ɗoro a kayi a bi shari'a a bi yadda ake komai a zauna lafiya yawwa wanda bai yi aure ba muna fata Allah buɗa masa hanyar da zai aure ya yi ɗaya in ya yi ɗaya kuma wanda yake da ɗayan ya ƙara kafin wanda ya shi kuma an jima karin shi ma ya fi samun sa ya ƙara wannan ita ce a takar wa kallawa kan wannan mai ɗaya ya ƙara su zama biyu mai biyu kuma ya sami iko ya ƙara su zama uku daga nan daga nan daga nan dai har haka Allah ya taimako don ta ba zai wata zai saboda lokaci ya nisa Allah saka muku da alkhairi ya washe Allah Allah ya saka da alkhairi kun ga mun samu fa'idodi ƙari da yawa Allah ubangiji ya tawfiki fi jazakallahu khairan malam Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh